إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram yau muna talata 29 ga wata na shawwal hijira shekara 437 wanda ya dace da biyu ga wata na takwas shekara 2016 muna cikin darasinmu na alwajiz fi fiƙi sunnatu wal kitab al-aziz yau insha Allah za mu yi darasi na 73 darasi na 73 a wannan littafi insha Allah a darasinmu na 72 karshen karatunmu mun ɗauko bayani kan arkanus saum muna dai cikin kitabu siya a arkanus saum kenan rukunai wanda haida su ne azumi zai zamanto azumi mun yi bayani akan niyya ita ce ɗaya cikin rukunan musulunci kuma bayanin niyya ya gabata da nassun ƙurani da sunna kuma da bayanin niyya ba a buƙatar lafazi da halshe zai yi abu ne aikin zuciya ne da bayanin dole niyya ta azumi ta zamanto kahin ketawar alfijar mun ji ruwaya ta cewa wanda bai kwana ba da niyya ta azumi ba shi da azumi kuma bayani ya gabata niyya akwai niyya da take zo ma kan darura baka kwamba da ita garin Allah ya waye ya waye gari rana ta azumi iyawa an nema ba a gani ba ka kwanta da sai ka tashi sai kai labari ashe a cikin azumi ake wannan wannan bai shiga domin kai baka sani bane balle kai niyyar kuma bayani da ya gabata maganin magabata kan wannan mas'alar da bayani mai kari na cewa azumin ka na nan ba kame baki bane ba kadai kuma abinda muka muka rage a wancan gamin magana ta niyya da ake magana ma a nan magana azumin azumin azumin farilla ne azumin nafila ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi kari aka ce babu ya ce ta yau azumi zan yi ya tabbatar dai na maganar niyyar azumi na nafila da rana ma sai kai niyyar azuminka na nafila in nafila ce matuƙa baka karya ba kina wannan magana azumin farilla ne ke da sharaɗin kwana da niyya sai inda za mu tashi insha Allah yau rukuni na biyu a cikin rukunai na azumi al'imsaku an al-muftarat min tulu'i al-fajari ila ghurubi shams kamewa daga dukkan abin da yake ci na ci ne tun daga ketowar alfijir har ya zuwa haɗawar rana ka a samu ci ko sha ga mai azumi ya ce ƙala ta'ala fal'ana ba shi ruhun wabtagu ma ka taballahu lakum nan ya biyo bayan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala uhilla lakum lailatu siyamun rafasu ila nisa'ikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun zuwa dai aliman la'anakun kuntum kuntum taqtatuna anfusakum zuwa dai bayanin wannan aya na asalin saukar wannan aya farkon musulunci idan mutum bayan shan ruwa in ya kuskure ya barci to in ya halka ba shi ba ci in dai bita abinci bai kwanta ya tashi cikin dare to ba kai ba cin abinci a ran nan ya abin da Allah ya da gobe haka zuwa wajen iyalai babu kan wannan masala a ɗaya cikin sahabbai ya zo ya nemi abinci a gida babu mata ta ta nemo kayan ta kawo ta zo barci ya ɗauke shi ta ce haibatan laka wayo ka gama yawo wayo ta yi mai jajen ya raga ya barci shi ke nan ƙari ya ci gaba da azumi garin allah na wayewa rana ya yi iya suma a takaice an samu ƙwarai matsala ta wannan matsala ta hana ci ko sha bayan barci ko zuwa wajen iyalai inda ya kwanta an kare shi ne Allah sabar ce hullu lakum dalitu siyama rafisa da nasaikum Allah ya halitta muku a cikin daren azumi inda cikin dare ne halitta muku zuwa wajen iyalanku yace hunna libasu lakum wa antum libasu lahun ku da mata mata sutura ne gare kuma kinan kowa sutura juna ne wannan abu haka yake alaci aliman da na kuntum taktazun anfusakum Allah san kuna ha'inta kan ko suna zuwa cikin daren suna kewaye akan zuwa wajen iyalan shi da Allah ce fata ba alaikum wa afa ankum Allah ya amfi tubanku ya gawarta muku ya wanzu kai ma Allah bisa rangwame to kan shi ne Allah ya sabka wannan ci gaban aya ce fal'ana bashiruhun yanzu kenan magana da da aka hana a yanzu mana nan ku runguma ma'ana ku yi mu'amala da matanku ku kwanta da iyalanku wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abinda Allah kaddara ku samu a hanyar zuwa wajen mata na samun iyalai shine abinda ke kashe kan haka kuma yace wa kulu wa sharabu ku ci ku sha hatta itabayyana lakum khat abad min khat aswad ku ci ku sha har sai lokacin da hasken nan zaran fari da baki duk da adibin hatim ya bayanin haka ya ɗauki abin haka yake ya sa wata igiya ko wani abu baki da wari ka samu tashin kanshi jin wannan aya ya ɗauka kenan sai an bambance tsakanin bakin zare da hori kenan sai gari ya waye yanzu aka iya bambance wannan baki da wannan hori ne ya sa can in ya tashi cikin dare ya diba ya ga bai gane ya koma kwanta ya ce rasulullah ne na yi abu annabi ce wannan ba haka ake ne ba wannan abin da ake ne khata abadan khata aswad ana ne hasken alfajir ya bayyana a cikin duhu na dare kenan nan an ba da dama kulu wa sharabu daga rana ta yi kuci kusha hatta ta bayyana da kuma hatar abin da hatar aswad sai kun bambance tsakanin hasken alfajir ya bayyana daga duhun dare ya ce ma min alfajir da kuma mace hasken bakin dare daga wurin dare na alfajir man bayyana kiran min alfajir kiran bakin da wurin na abin ketawa alfajir ne sun matin musiyama ilallai kuma ku cika azumi zuwa dare nan ya kama ka wannan aya da ita kadai ya dogara kenan tun daga asuba za ku kame ci da sha tun daga ketawa alfajir har sai zuwa dare sun matin musiyama ilallai ku cika azumi zuwa dare shi ne magana hujjar shi kenan da ketawa alfajir zuwa na aka ce dare a hausa allai shi sa wannan kalmar ta allai da dare take daukan wasu masu aqida ba su ruwan sadisi suke cewa ai ba a shan ruwa sai turmamu sun bayyana sai duhun dare yayi can gari dare dare yayi isha mata kusa ba a shan ruwa wajen isha dokan maganar dare a Hausa he duhu yayi kuma allai larabci miji kana ta qur'ana arabi ingalizi waje allai iya hada daga min gurubi shams ana shiga dare aka ce allai iya farawa daga rana ta wada an shiga allai kaga rashin rashin sanin me ma larabcin me yake ne ma ya kawo wannan mugun bumbu na fahimta har suke sukan al'umma wai kuna shan ruwa da rana saboda kuna shan ruwa da wuri ai ta akai dare ko a ce madu akwai zurmatul layl akwai gasakan layl me ka magana an ce daga cikin ce duhun dare yake ne kace duhun dare allai gurin dare kalma ce ta Hausa amma abin da ke ne a larabci daga fadar rana an shiga allai har ma ruwa na zama ya magana zamu ji a gaban sha Allah na maganar jiran turmamu sai sun bayyana koyi da yahudawa ne shi ya suka mazaki ko yahudanci nake ko yahudanci nake annabi sallallahu ya magana cewa jiran turmamu koyi da yahudawa ne annabi ce shi ya ga ya sukan kuma sai da wuri to wannan shine rukuni na biyu a cikin rukunan azumi kamewa daga ci da sha da dindin abin da aka hana na mai azumi har zuwa fadawar rana sai ya ce wallazi yufti rubi sa'im sitatu ashiya yanzu menene za a ce ka ci ko ya karya ma azumi abinda zai karya azumi mai azumi abu shidda ne abu shidda ya jero abinda suke bata azumin mai azumi ya ce al'akalu wa shur amadan ci sha da gangan kidan ba mantuwa ba mantuwa da bata ciki dan bayani ya gabata yake tunzu anan ya ce maka al'akalu wa shurbu amadan ci da sha suna bata azumi kata'a ya ce amma fa'in akala aw shariba nasiyan fala qada alai wala kafara amma idan ya ci ko ya sha da mantuwa babu ramuwa babu kafara wannan magana da yama tarjima wannan maganar kamar yadda ya saba din mu yi ajalin ya kawo madogara kan wannan magana yanzu maganar da yayi ta cewa a ramuwa bata ciki kai mantuwa bata ciki ga ruwaya ya kawo ruwaya wata tabbata cikin ya kace sai bukhari har cikin sai muslim kina hadisi muttafaqun alai bayan kun wuraren da hadisin yazo yace ana abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nasiyahu sa'imun fa akala aw sharib falyutimma sawma fa innama at'amahu Allah wa saqahu abu hurairah ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya wanda ya mance wa huwa sa'imun iya cikin azumi fa akala aw sharib sai ya ci ko ya sha da mantuwa falyutimma sawmahu ya cika azumin shi azumin shi lai shilau ya cika azumin shi fa innama at'amahu Allah wa saqa wannan abin da ya faru in dai man Allah ya wala samantuwa in dai mantuwa ce wannan kado ne kyauta ce Allah baka Allah ne ya ciyar da kai in ci ne kai in sha ne kai Allah sha da kai kenan wata kyauta ce ka samu Allah san mutuwa kun haka Allah ne ya baka ne kenan bai da alaka da azumin ka in wannan mas'ala kun ga dai ruwaya ce ololuwar inganci an ce bukhari ya kawo muslim ya kawo banda irin su ibnu majah su imam tirmidhi dai ashabu sunan wannan kadai asbunta yanzu inda ake samun matsala mu a nan ganin fikin malikiya ke da rinjaye kan matsalar ta cewa wannan magana ta mantuwa sai in nafila ce alhaimun ga a cikin nassin ba maganar nafila ba makon cewa wanda ya mance man nasa yau sa'imar kuran iya azumi ya ce kuran bai kafarin laba ko nafila shi yasa cikin littayi malai masu adalci duk da ba maliki ne kan sharin littayi na na risala ta bin abi zaid eh wannan littayi masalikul dilala masalikul dilala a ciki ya kawo wannan mas'ala ta malikiya da suke mai risala ya maganar akan ramuwa ci da sha da mantuwa cewa ramu in nafila ce banda farilla sai wannan malami duk da ba maliki na amma mai neman gaskiya mai adalci ne sai ce wannan maganar bambanta mantuwa wajen ci ko sha a ce sai na fila ya ce wani magana ce ban san madogarar ta ba ya ce ban san madogarar malika ba a ina ma aka samu wannan madogara a bambanta farilla da na fila bayan ya kawo hujjoji irin aya ta alkur'ani ربنا لا تؤاخذنا او نسينا اخطانا ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطانا irin ayoyin Allah kakka kama mu in muka manta ko muka ko muka kuskure ko irin ruwa na sarsa iya cewa Allah mai girma da buwaya eh me kace inna la tajawuz al an ummati ma al khata wa nisya wa mustaqirru alai Allah ya dauke ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da ka tilasta su ya kawo ruwaya hadisi karra annabi ya ce wannan sai wasu mun fira wannan sai fira madana fa akala aw shariba sai da kawo ruwaya can ma wanda annabi ya ce in kamance a manta ramadan ya kama sunan ramadan karara a ruwaya kuma ta inganta ruwaya duk wanda ban sai ce fira madana fa akala aw shariba ta falaka fata alai wala kaza ba kafara ba ramuwa a takaice wannan malamin duk da malike ne ya kawo madogara qur'ani da sunna wanda suka ture hukuncin da mai risala ya yi ko zo a malikiya na maganar in aka yi mance aka ci aka sha sai in nafila ce ba a ramawa amma farilla sai an rama suka ce ya ce wani magana ba wata madogara kanta kuma gaskiyar magana haka ne nassin bai bambanta ba har ma ga nassin da ya ambaci ramadafi ramadana an ka ci na kushu ba ta ka azumi kai tawili eh na wace na fila da ba a wani ba to ga nasi karar da zo ya kama suna a ramadan ba ku na fila a ramadan na tsaye gaskiyar magana a azumi wanda dai mantuwa ce wani zace a an haka ya haka ai mutane ya saka mantuwa da gangan yo Allah Allah ta ka wadara yo ai abin na ibada wani ba ake maka ba Allah ake wa abin kenan an hada gangan mun ci an ce mantuwa ce in har da gangamin da ya saka ki yayi kenan da gangamin ya zama shi bace da gangam ba hujja da magana mantuwa da gangam dan ba kiran ta mantuwa dan aikin Allah ne Allah samu nake zuciyarka amma tsakani ga Allah kurin ka shagartu kanka ya zahi kurin ka dauko ka dora sai ka tura sai da hujja ka tana kurin ka dole Allah ba kai ka rike sauran Allah baka ya baka wannan abincin da raban zaka samu karin kari ne yawa shine kurin an dai da gangam ne ba an dai da mantuwa ne wannan shine magana anan cewa kamewa daga ci da sha ci ko sha iya bata azumi amma ban ban da mantuwa shikenan sai abin da yake azumi na uku alqai'u amadan yin amai da gangan yace fa in ghalabahu alqai'u fala qada alayhi wala kaffara amma amai ba nema ba kai irin sa ya tsakon abu daban kurin amai ne kurin ya rinjaya ya hutu to in rinjaya ce ya yi falakata alaiwa la kafara babu ramuwa ba kafara wadda shi magana ba ramuwa ba kafara in rinjaya ka yi mai hujja shi ma kan wannan magana ta amai da gangan iya bata azumi amma in rinjaya ka mai batawa ga ruwaya komi da hujja ruwayar da ibn maja ya imam tirmidhi ya rutu abu dawud rutu haka imam tirmidhi ba da ibn maja sun rutu hadisi abinda yake nasin hadisin wannan abu dawud ya rutu hadisi yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man zara'ahu al-qay falaysa alayhi qada' ومن استقى عمدا فليقضي cewa abu da kibar labari yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'ahu alqay wanda aman ya rinjaya falaysa alayhi qada babu ramuwa kanshi wa man istaqa wanda ya nemi amai da kanshi amadan da gangan falyaqad yarama kaji magana kenan amai don ana yawan tambaya kan amai amai in dai ba nema ba kai kada wai wannan ba magana ramuwa kanka azumin ka lashi lau sai yanzu mun karanta abin da yake bata azumi guda uku ko dami dami ci da sha a a abinda a ma'amace nan yawa ci da sha ba da ci da sha da amai ba amai da gangan ba ci da sha da amai da gangan sai alhaiduwar nifas ita ma zawar jinin haila iya bata azumi tana aihuwa azumi ya baci ko da azumi ya ce walau fi lahazatul akhirati minan nar ko a awa na karshe lokacin karshe na rana jini ya zo shikenan sauran kadan minti daya biyu ya jini ya zo rana ta wada kayan ta wada sauran minti daya ko biyu rana ta wada kenan ko a lokaci na karshe na sauran rana in dai da rana jini ya zo aihuwa ta zo azumi ya kare ya ce ijima'il ulama ya alai don wannan ijima'i ba wani saɓani ka hujjoji abu ne ba saɓani cikin a ci ga maza ba kaza wannan abu ne kowa ya amince da shi bai cin abin da wani misali kowa abu na kowa san da shaka ya ce sai a wannan kenan yanzu mun ji kenan biyar kenan da haida da nifasi biyu ne sai aljima saduwa da iyali jima'i yace wata jibu bihi al-kaffaratu al-madhkuratu fi hadha al-hadith shi jima'i aka yi jima'i wannan kaffara wadda za a ambata a wannan hadisi mai zuwa ta zama wajibi kan duk wanda ya je wajen iyalan shi da ko ya jima'i da azumi sai ya kawo ruwa da imam al-bukhari ya roto muslim ya roto haka irin sa ashabu sunan irin imam abu dawud tirmizi haka ibnu majah abin da yake nasan hadisin an abi hurairah radiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فقال يا رسول الله حلقت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا سائل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال آه قال لا فقال هل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم بينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المقتل قال أين سائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل ألا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال ad'imhu ahlak musulunci kenan yace abu hurairah yake balla bagadil an abu hurairah yake cewa bainama nahnu dulusun inda nabi sallallahu muna nan a zamne a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam muna zamne idza ja'ahu rajulun sai ga wani mutum kullun ya shigo ya zo wani bawalan da ya zo faƙa sai ce ya rasulallah ya manzan allah halakta na halaka ma halaka ya rasulullah ya ce malak me same ka lahiya kamar ce lahiya me aka yi qal wa qa'atu ala mar'ati wa sa'im na je wajen iyalaina ina cikin azumi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raqabatan tu'tiquha zaka samu bawan da zaka yantar qala la yace a a ya ce fahalitar tatiyo an ta suma shahararren mutatabi'ain za ka iya azumin wata biyu a jere zungur ƙalala ya ce a'a hal ya ce hal ta ji ita amu sittina miskina ka sami damar ciyar da miskini sattin na mace la ƙal in ji abu hura ke cewa fama kasan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya zamna mana aka dan jima ba bayani fa bainama nahnu ala zalik muna cikin wannan hali wannan yayi magana babu an bawa babu ikon azumi ba abinci ba an ci gaba da bayani yace muna nan akan wannan hali sai mutum ne misalin sallama bi arakin ya ka zo a nan da arak arak ka ce sanhu babban sanhu shi ne arak kuma fi hatamar akwai dabino a ciki san dabino kwarai abincin abincin da rubutun suna su shi ne abincin marewa kuma yana an taba dabino shi ne sai annabi ka cewa baitul la tamanu fi jiya'un ahlu annabi ka cewa gidan ba dabino masu gidan manyan wata ne gidan ba dabino manyan wata ne gidan ba dabino gidan manyan wata ne gidan ba dabino yace kenan wuce nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin fiya tamar aka zo aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam da wani sanhu da dabino zai kima sai maka yake ma fasara al arak yace wal arak al miktal shi ne zama fasara al arak ko ga ce sanhu ko da aka zo da wannan eh wannan sanhu an ce babban an ce babban sanhu ne ya san babban sanhu a Hausa babban sahu ya ce sai annabi ce aina sa'il ina wannan mai tambaya wanda babu ina yake ina mai tambaya wanda yake faƙala ce ana gani present wanta gani gani ya ce khudha ka amshi wannan sadaka wannan abin da aka kawo a cikin sanhu fata sadaka biyu ka je ka yi sadaka da shi faƙala rajulun ban Allah sai ce ala a faƙar minni ya rasulallah zan ba wanda ya hidin talauci ne mana wayan talauci zan ba ne ba bukata wayan bukata ya ce a yasu da tafa wallahi ma bayana labata ya ce na rantse da Allah nan laba kamar ka ce harra wannan duwatsun baka ina kamar ce nan dutsen kaka da wani dutsen birjin wannan a yi tsakanin waɗannan duwatsu biyu na madina wanda zan madina zuwa dutsen kewaye ta kaɗai da yana ya ce a yi tsakanin waɗannan baƙaƙen duwatsu na madina guda biyu kira ne garin madina a cikin madina kewayen wannan kamar ce duk kewayen wannan ai babu wani gida wanda babu wani ahal baitin afakar mini ba gidan da yin talauci ya zai kuma zan ba annabi ya dariya wata ka nabi sallallahu alaihi wasallam hatta batun na yabo annabi dariya halakun hakon suka bayyana na hanyar hakura wannan na na suka suka bayyana annabi ya yi mutum dariya shi ke ce mashi a tajamuhu ahlak to ka je ka ba iyalanka nan menene yayi kawo wannan mas'ala ta jima'i iya bata azumi kuma da abin da ya kamata in kayi jima'in abin da yake kanka kenan shine kafara inda hali 'yantar da bawa in bawa azumi wata biyu zungur a jere in baka iya ba maka so ba wai ka azumi in baka iya ba azumi ya gagaya ta wani wanda ya na karanta kafara ta ziyari wanda zai rasulullah na halaka na halaka daga ta rasulullah ai na je wajen iya me shi ban Allah yi iya da sha'awa ne he nazar cewa a cikin azumin gaba ɗaya ko da rabi bai zaujin iyalan shi don ma kai sha da rana da kare azumin shi sai ta hadda da rabi bai zaujin iyalan shi ya rantsuwa a zihari yawa matashi ake zihari yawa matashi kamar zaman ƙoshi a wannan watan gaba ɗaya kamar na ji kamar mata ba kamar bayan babata kenan ya haramta mata tsawon azumi don ma kai je wani dare wani dare mai sha'awa don gujin wa gudun lahi ne iya da sha'awa ne wata iya gudun kayi cikin haranta ta motsa ya sa wani abin duk niyyar ci kurin kurin ya ce dare ya kewo da dare kurin abin iska da ya jikin mace sai ya abin da ke gudun shi ne zuciya sun na halaka me aka yi kawo a gashi abin da dai annabi ce to kana da ta yantar da wuya rakaba a ta wuya a dai wannan su wuya ya wannan a ce sun ba wani wuya ba wani ba wani ya wannan na wakwarar ya ce ta kayi azumin wata biyu ya ce ta ya rasu lai mai kai na abin da na kai mai kai na halin da na shiga in ba na zai azumin wata biyu ne wata ɗaya ne daga ɗage tsoron abin da zame ne wata ɗaya ne ya rasu lai na wata biyu wata ɗaya wata abin da kai na halin wata ɗaya waga na wata azumin wata biyu kira san bai wa kai bai iya na wata ɗaya kasa wani haƙurin ina wani wata biyu ce ai abin da kai da kai na wannan abin halin kai na da ya ce to ka ba da ce da ba zai ta babu shi ma ce ai ba wani ba na san babu ya to kaje garin ku sadaka ta kabila burin zuwa kanin ta kaje su baka sadaka da zakka su baka wani zaka hudda kafararka a baka ci da yalanka shi ma shi ma ci to karkashin wannan kenan dan taddabawa an babu hali azumin azumin sattin ajere azumin wata biyu zamta ajere in babu ko mata kwankaci yadda miskini sattin akan wannan kenan wanda bai iya ba a wannan magana kenan an doke mishi an doke mishi ne a kai ma yaka ci gaba iyalanka zama masadaka ne daga shi wannan annabi bice bai rama daga ba kun ta kaje ka ci da iyalanka in waye ba ai wannan abu ne kamar shi a wani shi kuma ta kai ta kaje ta waye ta kaje ka ci da iyalanka kan da wannan ake ga musulunci dai bai da kuma ci in ta gagara duka ma sai a doke maka in ya gagara yanzu dai kenan abin da yake bata azumi na na shidda kenan jima'i kuma haka yi duk da yawan kalkashin nan yake da maganin malamai gama jima'i da ci da mantuwa ko sha malamai na kiyasin masa'alar jima'i da ci ko sha wasu malamai wasu na ce a'a abinda nasi ya zo karara maganar jima'i ce nassin kafara ya zo ci ko shafa babu nassi zahiri kawai magana illa kiyasi wasu ka tsaya kan kurin sai jima'i ne kadai za ba da kafara wanda dama ina ga hatta cikin malikawa cikin wanda ta na ibn rushd al-maliki ya kawo cikin bidatul mujtahid kina wanda natul muqtasid cikin bidatul mujtahid ya kawo na mas'ala kuma ya kawo cikin almajiran imam malik rasuma iya ga wannan hujja ta ba wata hujja kwakwara gama ci da sha me mas'alar da suke kawowa magana ci wai ba a ci a layin shi ma ya kai gaya ne amma ba magana kaman ka matsayin bar sallar gangam kenan ba a ce kara ba magana bukatar ramuwa na ta Allah ce ya mata lokaci shi ma ci da gangam laihi ne babba amma maganar gama shi da jima'i gaskiya masu yin ma kiyasi ne Allah alam dai babu nasi kakka maka gadama akan abin ka ce dole an mutum ya ce maka babu babu nasi na na shekarar haka ne babu nasi karara illa fa'inta wasu daga shi ma zai kafara wasu daga ba maganar kafara kurin sai dai ya tuba ga Allah kurin ya banna ya tuba ga Allah shikenan Allah ga hurta mana wannan kamar mutum ɗauka littafin albani cikin tawon minna kan mas'ala haka cikin bayan tawon minna haka cikin saumin nabi na salim da ali bin hassan al'alabi duk sun kawo kunkuci kuma sun tabbatar da cewa kurin ba magana wani magana kafara ko ramuwa illa kurin tuba ga alaƙa tuba kurin layan ka sai tuba kurin wasu aka ce wai tuba ba kafara su ɗauka kama abin ƙarami ne yi misali yanzu ake magana yimil kamus rantsuwar karya ba ka rantsuwar kafara ba da an ce ba wa rantsuwar karya kafara ne ka ce sutura sauki ne tana halakarwa babban layi ne mai halakar da mutum amma nasin babu nasin kafara kan shi da wasu maka sai an ce ba kafara kenan ma abin iya sauki kenan a laihi ne mai girma abin da ke gyara shi kun tuba kun tuba ga Allah kurum ba dan ba an ce abin ne mai sauki ba kai ga rantsuwa yimil kamus wanda ba ta kafara sai tuba ga Allah kurum kai rantsuwar karya kurum yanzu bayan wannan ruwaya da annabi ke ce mishi kaje tunda ka ce babu ka ce da iyalanka wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam afatara fi ramadan bi hadha al-hadith ne wannan dai wata hanya ce ka wata hadisin cewa wani mutum ya ci abinci a cikin ramadan nan ce afatara kamar ya kare azumin shi ce nan iya ne jima'in da shin afkaman ya ce wani hadisin ne fa'ote bi araɗin fi tamar sai aka zo mai da wani sanhu na dabino ƙadar hamsin ashirar sa'an na yaso ga maka ta an ce sanhu ko zakumi sanhu da na ga zayi kenan don zakumi ɗan ƙarami na galama kenan yaso ga maka wannan sanhu da aka kawo mai yawan shi ɗan ga ɗaukar sanhu da san filaka ya ce wannan sanhu gwalgwadon sa'i biyar muddi nawa ke sa'i hudu nawa ne hudu su sha biyar sattin ko haka kenan dai mutum sattin da kenan ya ce annabi wa ƙalafi annabi ce mashi kul anta wa ahalu baitik ka ci da kai da iyalanka wasu yawman wasu ta gafirillah ka yi azumin kwana guda kuma ka yi azgafa da kurin su buga Allah nan ƙarin wani lafasin ya akwai ta fikiwa a ciki akwai malamai masu ganin cewa a ai ce a kai can lafazin cewa a ta'imu a halak ai ka fara ce ya yi shi bai ci ya dai ba iyalan shi eh ka fara ce aka mai mai ka fara sai aka ce ba iyalan shi to ya gawa lafazin wancan an ce kul anta wa ahal bai tukka ka ga yadda ke cin tawilin ka komi abu ne wuri na iya doka a mashacin kullun sunna ko karatu ta ayon qur'ani a gama juna su ba fasar su juna yanzu babu wannan wanda ya tsaye ana ku a za annabi ce a timu halaka kun ka tsaya nan kurin ce annabi ta ce da ilanka bai sanin akwai wani sai da maka babu nasi ba sai ka ce gaugawa yake hukumin ce da matsala amma malaman abin su kudin suka yadda masu kuskure an diba an sani amma kai kudin ka kama nasi daya ka zo ka hukumci ka rike akwai matsala ka ka rike da ya ka rike kurin haka ne ka ce da ilanka to gashi aisha wadi ma shi ma ce ce eh nasin ya ka karara kul anta wa ahlak wala bai ta kai ka ci da kai da iyalan mutanen gidanka kuma wasu yau mana kai azumi kan baccin wanda ka sha wanda ka bata kuma magana ka fara ga abinda ka kuma kalmar gafara Allah kun wastaghfirullah ka nema gafara ta Allah shikenan yanzu nan ya ambaci wasu ababe wanda akwai wasu abu da suke bamu ji a ciki ba irin wani sa maganin ido kutara irin sa wani kwalli don magabata su yi magana kansu sa kwalli da magana irin su yin kaho ko ɗaukan jini don an riga ai magana a wasu wurare amma masa'alar kwalli irin su kudura sa wani abu a ido irin su imam bukhari ya kawo hadisi cikin ibn abbas kana irin su hasan na anas bin malik irin su hasan al-basri irin su ibrahim nukhai duk wannan ya tabbata cewa sun tabbatar cewa babu wani babu wani laihi dan kasa kwalli a cikin azumi ba wani laihi da ka sai a shine cikin sabon nabi na salim na da ko da kasa na bakin ko ka tuwo shi ai kwalli shigowa yake shi ne ibn hazm ka ce an ba abu da adam ba wa taba ci da ku daga ido gurin kunne ci Allah ya ce ci ko sha an taba ci da kunne shi da ka ce ta shi aka ce mai kawo wa taba ce akwai ci da kunne ko daga hanci wa akwai ci ka ce wasu mai bace da wasa daga hanci to wasu wake kiran ci daga hanci ko kunne na taba ma magana ma a takaice ne ta imam bukhari ya kawo na ta ibn taymiya ya littayi na magana a kama magana magana siyam a kama shari'a ne fi siyam magana hukuncin shari'a cikin azumi da haikata saum da haikata siyam dole ne yayi magana kansu a cikin kalmar ganin na maganar wani gugutu magana wani sa abu da kunne ko daga ido ko daga ko magana dole ce babu nace babu nasi karara ita alhalin abu annabi ya ana ana yansu amma babu ba nasi da aka samu na manzon Allah ko sahabi ya ce azumi ya bace ta duk kiyasi ne dai ka kiyasi na malamai wanda ce kaza ya kai rushe ya kai wannan ya rushe ya kai wannan ya rushe dai rushe ga misalan ibn taymiya ya kawo wannan cikin zanshi dai kawo cewa ba hujja kansu dan haka ba a ci daga dagon kunne ko dagon ido ko magana magana ta hijama mai ai shubha ma yin kaho ko mu ci dauka jini kalkashin kaho hijama akwai ruwayoyi aftar hajimun hajum sun tabbata mai kaho da wanda ake makawon azumin su ya baci wannan hadisi akwai shi hatta an sabu karin amma hadisin munsuku ne a cikin sanar bukari akwai ruwayar kuma akwai ruwaya an su canu sanar ita jan wasu imun annabi ya azumi iya azumi ya yi kaho iya azumin a cikin sanar cikin sanar bukari akwai ruwayar sanar bukari kenan amma an su tambaya daga baya mai sa kuma tsoron ce muna tsoron akwai kaho don gudun ka aje mutum da rana ya rauni kurum ka zuba jini kurum kuma ya karu a nasarar salama ya yi kaho iya cikin harami ya yi kaho iya cikin azumi a shi aka ce kenan eh mutum zai kama ruwa daga wani lokaci mun taɓa yin karatu a nan wani kamu irin masu karatun wannatar ya dauko wannatar da ya ga sauran azumi ya bata azumi ya kane ya tsaye da karatu a nan shi ya samu hujja ta azumi ya bace da kaho ne ya tsaye da karatu a nan wata wani lokaci da wannatar ya kawo ya kawo hujjoji ita to iga ba iyaka da mata kanta zuwa can karshe muka zauna shi wanda kai tsakon ya gata sai dewa sai dewa wani bukari kawo sai dewa kawo azimti ya kawo wancan jaka jaka jaka a shi kun gano sai jaka babu kare ba jaka can karshe sai zo wannan kun shi shi kun ya karanta an ce mishi alwace eh abu an kawo kuma abu an kawo an kawo cewa ba ta ba hadisi ne masu an yi magana roko kai da horko kawo ya bata azumi daga baka shahi hukuncin shikenan shi ne ce masu abinda an shahi hukunci da shi da abin haka ne to kenan ire-iren wannan ababe kenan ta gaskiya a kowane mutum kai bakan shahala wa kama kan maniyanan kuma wa kashi kai ka kawo shi shi masa'ala akwai ma duka malamai sai magana maganar hatta da jawo manan cikin tawar min albarka manan kuma duk malamai sai magana abin hatta magana yin wasa da al'aura haka wadda mani da rana abba magana biyu ce akwai waɗanda suke da tsananin sha'awa daga ganin mace ko na ba kaɗan na mace ba ta ba abin yin sha'awa sai su da mani wannan ko a fiƙin malikiya akwai su ikansu suna da rangwame ko su ba fiƙin malikiya wanda kan tafi malikiya can ya nisa cikin ta dan cikin masu halil zai ga magana masu ƙarshen sha'awa ne ba nan layi kansu abu ne ƙarfin mutum wanda mutum wasa ne ya yi ya hudda mani ba tare ba da jima'i wannan albani ya kawo cikin zama ya kawo masalar cewa ba a gama shi da maganar jima'i shi mace kiyasi ne wasu yin kiyasi da hudda mani da jima'i duk daya ya ce wani babu wata hudda gama su jima'i daban hudda mani daban ya ce ba wani nasi da mutum zai kama karara wani zai kama ba su hukumci daya duk da cewa ya kama magana ɓata azumi ya kama magana ta ibn khuzaima ya yi babu na masalar hudda azumi ibn khuzaima cikin tafsir cikin littafin shi ya kama magana ɓacin azumi kuma ɓacin azumi ya ɓaci amma cewa kafara ya ce gaskiya babu nasi zahiri da ya kama gana kafara duk da lahin da kai amma dai babu nasan da ya zo ya dora maka irin kafara ta jimi jima'i to ba zai kama jima'i ya ce magana wannan ba dai bane ba ana magana cima da gangon rangam har ba sai jima'i malai irin wannan abu a takaice dai iya bata azumi amma magana kafara ya ce babu nasi karara wanda za a dogara da shi kuma ya ture ma kiyasin shi albani cikin taro ya ture ma ta kiyasin ma kiyasin ina rike mace ma mal faru ba su ma da bace ba ma wuri ce ba ma abin kiyasin ba ma wuri kiyasin ce wanda ma kiyasin babu abin kiyasin wanda za a yi da shi kwarai ya magana kan matsalar gaskiya cikin tawon minna me sai koma can zai gaba da insha Allah kenan yanzu dai wannan shi yasa tsaya maka anan wannan abin da ya jero anan guda bakwai su ne suke bata guda guda shidda ne jero ko ci sha amai haila nifasi jima'i ya tsaya nan kura ya ka nemo sauran shi dana ya tsaya na daga ya dogo shi yake magana ko na ruwa dama duba mana dugo ko daga hanci ko daga duk abu ɗaya ne ko daga kunne ko da ya zo na cikin ka tuwar da shi bai duk ɗaya suke kai haka likita ido ne shi likita ido ne kina wasa daga ido ba haka da shi abin da shayi shi ne a takaice haka ne dogon ido maganin ido bai bata azumi ko da ka ji ko ga ko ga tuho shi ba ba ci daga ido kuma can da ma shine magana da ibn ibn taymiya yi kan wannan misali wannan qatara zan qatara ko daga kunne ko ido ko hanci da ba da ne hatta maganin hanci kama kurin ba ci bane ba ba kan ci ko sha daga hanci ko daga kunne ko daga ido eh maganar ƙarin jini da sauran maganar ƙarin jini masu kawo maganar ƙarin jini ba ya bata zumi dogara ne da hadisin hijama na bugun jini na kaho zamu ce shi ne suke kawo ta dogara mun san kaho bai bata zumi kenan maganar ɗaukar jini bata so ba illa a likitance ma ba na tsammanin a sanin da na yi ba a ɗaukar jini na mai azumi a likita kwana ɗauka an zu to kaga ba ɗauka kenan bale ma ka matsala bai dokuwa matsala ce ka samu shi ma Anas ibn Malik tun a wancan zamanin yake bane Anas ibn Malik yace muna tsoron dokan jini zuba jini kaho da azumi da rana gudun rauni tun wani magana tun sama shaka da gudun abu Anas ibn Malik sun sai Bukhari kan ruwa cikin sai Bukhari ma Bukhari kan ruwa Anas ibn Malik Anas yace muna tsoron dokan jini ko bugun jini dan gudun rauni to yanzu ma ko likita bai da ba bai da ba a doki jini da rana kan azumi wannan uwa nashi bai la ya ce a shi bai azumi kasan an kawai kawai ta kadama yawa kawai ta karya ya ce bai azumi a kada ka jini an ka kawai bubu kawai wai waɗi kuma kawai kawai ta karya ana yi waɗi kuma aka ɗauka aka tallaba a shi kowa zama yake zai mutu kurin eh ba ba ma ta kadama ba karya kai sai yanzu kenan wannan a takaice wata ababe maganar ɗaukar jini maganar serum ita ce ake magana serum iri-iri ce allura dai daman ba magana saɓani ba ta ɓata azumi allura wanda yake da magana serum ta kake ma serum to serum suna maganar wasu ai serum kin ma akwai wanda ba matsayin ci ba ta a cikin jijiya irin ita ma akwai ta cikin irin ta jijiya ko kuma akwai mai shiga ba take tani ruwa kamar zama abinci hawa wajen ta kanta jijiya iri-iri ce to wannan suka samu sabani malamai amma gaskiya magana ita kanta serum in irin matsayin mai bin jiya ta jini ta allura ta magani ba ta bata zai ta maganta wata kira sabani mai matsayin za ta iya baka karhin jiki na abinci shi ne ke kuma na kurin mutum dan wahai ya kai rashin lahi da haka kai kana bukatar karhin jiki baka kari baka lahiya ko ka ta abinci ka huta ka kaba kanka wahala kuma ka abin ya zama shishigi ne abin kuma ya kuma shishigi ma shi shiki ne mutumin baka lahiya haka kana bukata kara makarfi cuta ta buga ka bayan an baka damar ka cika sha cikin bulaguro ko ba ko ba lahiya shi sai annabi sallallahu alaihi da ya ga bayan yayi magana iya cikin bulaguro aka ce ya rasulullah ai mutane sun bugu ya hoto daga makka da azumi da rana yace aka abinci aka ya daga gaban kowa ya sha ta kowa sha ruwa wasu suka yi taurin da suka sha annaba ya gaba ya gasu ana ana wannan musu inuwa ana zuwa musu ruwa ce me wannan hatta azumi suke yace waje ulakal usat ulakal usat ulakal usat wannan nasu nake cewa ulakal usa wannan ma saban Allah ne yau suke dokan yin azumi a bulaguro saban Allah ne alai ba haka bane ba annaba wannan ya magana an ba su rangume suna ba kansu wahala sun ki sarkewa sun ki ba umarni shine lallahin sa nan kenan mutumin da bai lahiya hatta kai kada bukatar karin karhi jini ba don ka sha azumi karama gaba ya lafiya gaskiya kaka kanka wahala amma allura ta magani ta ko sayarwa ta magani gaskiya wannan inda da magani ba su bata azumi magana mai kari ta malaman wasu karaya cikin abu cikin zamanin namu na yanzu sai adabu siyam ladabba wanda ake nema mai azumi ya ce yustahabu lissa'im an yura'i fi siyami al'adab al'ataliya ya ce an so ga mai azumi an yura'i fi siyami ya kiyaye a cikin azumin da yake ya kiyaye al'adab al'ataliya waɗannan ladabban da za su zo a gaba ataliya ba ta ce ba wasan taliya nan na ya yara musanta ba taliya eh mai yasa santa taliya kenan sai ya kiyaye ladubba wanda za su zo a baya kenan zai ambato maka ladubban da ake nema a yi sai hora da asuhur yin sahur sai ya kawo hujja da hadisin farko daga anas bin malik an anas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن السحور بركة أنس بن مالك يتشوى من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتشي تسحروا كي سهور فإن سهور فإن في سهور بركة أتكين سهور أبنزل كين كين أبنزل من البركة يعني البركة سهور أقول البركة سهور يتشي وتحقق السحور ولو بجرعة ماء sahur ka samu sahur sahur ya zama sahur ana samun sahur ko da da kwata kwata daya hada daya ta ruwa ka samu sahur wannan magana ita ma yayi ta hujjar shi wannan dai ruwa ta harko ta tasaharu fa sahur fa na fi sahur baraka ruwa da imam bukhari ya rawaito muslim ya rawaito da irin ashabu sunan tirmidhi na sahibul majah da sun karuwaye wannan kuma ruwaye ta gaba ta hujja ta yin sahur ko da da kwata ko haɗaɗe ta ruwa a yi ya ce lihadis abdullahi bin amur ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta saharu walau bi jara'ati ma kaji hujja kenan ruwa da ibn majah ka ibn hibban sai rawato ta ce annabi sallallahu ya ce ku yi sahur ko da da kwata ɗaya ta ruwa ta saharu walau bi jara'ati ma ku yi sahur ko da da kwata ɗaya ta ruwa yanzu ya ce wa yi su tabuta a khairu amma ana so a jinkirta sahur har lokacin sahur kin can kusan ƙarshen lokaci an anas an zaid bin thabit radiyallahu an قال تسحرنا مع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الآذان والسحور قال قدر خمسين آية نعم daga anas bin malik yake cewa zaid bin sabit yake bashi labari shi zaid ya ce mun yi sahur tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mun kare sahur ya tashi ya tafi wurin sallah sai shi anas bin malik ya ce wa zaid kam kana bainal adhan wa suhur tsakanin kiran sallah da aka yi da sahur da yayi kaman gwalgwadon wani lokaci ne a can ba ba minti ɗaya ko minti biyu ka ce kaza sai ce gwalgwadon karanta aya hamsin gwalgwadon karanta aya hamsin tsakanin kiran sallah da suku kenan kwarai kenan me ake cewa bayan kiran sallah ma kenan an ɗauki lokaci eh bankin sallah na na na na na na na na na na na na yau a abin da ke ni haka ne abin da ke ni daga sahur da aka kare zauwa kin salar karshe haka ne daga bayan kai sahur zuwa zuwa zuwa haka ta zuwa zuwa zuwa zuwa kira ta karshe yawa tsare sahur ba yawa magana kenan shine kwatanta aya 50 kenan lokacin da ya kaddara kuma sai ka ce ya kai minti nawa kuma sai minti na kuta kun koyi na shi gwalgwadon kiran sallah da suhur kam kana bayan azan wa suhur ne bayan azan wa suhur bayan azan wa suhur bayan azan wa suhur haka ne a wancan sallah kuma daban wannan shi sahur ne kan kan ban azan da sahur ne nan bayan sahur da aka yi da kiran sallah kenan ƙarshen lokaci kenan wanda bayan an yi sahur kutamcin aya hamsin kenan abin da yake to magana kenan eh magana kenan kenan a lokacin ƙarshe ya sahur kai hudu ma sahur ne biyar ma wannan amma kenan bayan an ƙaya sahur ga lokacin da aka samu ha? nami yake yake ga haka aya musu aka ce aya yi ne ce ai minti goma alarama to abata minti goma kuma a takaice dai wannan yake yake misali kuma misali za ka yi gurin duk ashe mana abin ne wai ba wai ba ana ne ba ne ba wani makaidar shi dai baka misali shi dai misali ne baka shi dai kenan me a lokacin karshe ne kun haka tun ai lokacin a saur ya da hadi saur lokacin mu hadi lokacin saur da wannan ya gama da kurin kusan ga inda aka yi shi bayan mun kare mun ji ba ce ba kana dole yayi wannan misali ba magana dole ba laka ba kanka wahala kaga kana mun kaidar ba ya zama ba magana kiran sallah daban magana suhur daban kiran sallah ana yin shi keto alfajir wannan daban ake mishi ba wannan ba nan kuma magana da kai za ka yi sahurkin ka wani lokaci za ka ɗauka kana gurin yin shi a lokaci na ƙarshe na kuma ambata ma anan duk da ai ba an ce da kai alfajir keto ba na akwai ilimi da an ce ƙarshen lokaci jinka ta sahur kaka ɗauka wai kullum ana yin alfajir keto ba ne ba kaka ɗauka ana so ne kurin ka bar sahurkin ka he kana karewa ta keto haka ke ne ba lokacin sun lokacin mai tsawon gaske mai haɗi cikin dare tana amma gaya maka ga inda sun kare ga kiran sallah kun shi ne gaya maka nan nan kuma cewa ma malamai suna maganin in karan ka kayyade ka ce kodin ya ba a shan ruwa bakin minti a sa minti goma sha biyar a kuma sai minti goma sha biyar bayan shi kudin dole a tsere sahur a wani abu da wani abu da yawa kana babu cewa a tsere sahur kahin ya keto da minti kaza babu wannan ma za mu kanta ruwa ta gaba kanta ta ci na gaba haka ci gashi wannan kanta gaba ka ji gaba magana ke ta keto don wai akwai wata aƙida masu ganin wai zu misali alfajir na keto a ƙare biyar sai a ce ka tsaye da sauro tun ba kwata ta suka wadda wani misalin wannan to ba haka bane babu haka nan babu wannan babu wannan kanan in dai bata keto ba ko za ka sha akwai lokaci in dai bata keto ba akwai lokaci eh in dai bata keto ba ba kai laifi ban ka sha tuwa min ga ruwa yanzu makarantar sai yanzu ya kawo tarwa wanda abu da rutu haka ibn majah haka imam hakim yace wa idza sami'a al'azana wa ta'amu aw sharabu fi yadi kaga ma shan magana magana abu nan yanzu ka doko loma ko ka doko kwano zaka sa kunu ko ruwa kai haka tallo a shiga bai sa kin sallah ta keto wace kaji kurin ka ta mai ma ka ji ka kuma ga kuma ci ai ba ra'ayi wani ba sai ka ji abin da sai ka ji abin da za a yi sai ka ji abin wanda ya dauko noma ko ya dauko kwanan ruwa ko kunu ya sa a baki ya daga ya daga haka ya ji kiran sallah abin da take to me zai ga jawabi sai ce falahu an ya akul aw ya sharab ka dauko noma ce ko ruwa aka yi kiran sallah ya ce ka ci ɗan abinci ne in sha ne ka sha kaka mai da ƙasa kaka aji ya wani magana kan mi le hadisi abin horar da tarzina ga hadisi ƙala abin horar da ke cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sami a ahadukum nida fal'ina wal'ina wa ala yadihi fala ya da'ahu hatta ya ƙadi hajjata minhu eh ya ce abu daga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya ji kiran sallah na ƙarshe kenan wal inawu ala yadi ƙwariya ko makayin shi a hannu ya ɗauko kunu ya ɗauko ruwa daga ya ga kiran sallah ya ce fala ya da'u kakka aje sai ka cika cikin gaba mata hatta ka dace to mini yace sai ka wannan da ka dauko da kare in loma ce ta shiga da ta ta huce in kunu ka dauko ka ida haka yace ce hatta ya kaje hajjatu bil sai ka biya bukata kan abin da ka dauko haka nasu ya bada ba ra'ayi bane ba ba ra'ayi bane ba in dai ka dauko yace gurin in dai ya taso daga cikin kwano ko ka dauko nan haka to wannan idashi ka biya bukata ruwa ne sha da kyau eh ruwa ne sha da kyau ka cika cikinka eh abinci ne idan lomar da nasin karara ya bai ba wata shuba ka abun ta hatta ya kadi hajatahu minhu wani abin da ka dogoci sai ka biya bukata ka daga wani abin da ka dogo to akwai ajiye baka bako shi ba ko ka ajiye bako shi ba an bako shi ka ajiye ka kare bukata ka ke wanda ya ajiye bako shi kenan akwai saura kenan to an ce ka sha ko ka ci har sai ka biya ka da wannan abin da ka ɗauko musulunci kenan ba magana ba magana kumci a musulunci sai alkaffa an lagawi wa rafas wa nahawihima mimma ya tanafa ma'a sau maganar kamewa daga wasanni kayan aikin banza ko abubuwa na sha'awa na mace abin zai kawo jima'i da makamantan wa'annan abin da dai iya ko baya haduwa da azumi ɗan wai na ga lokacin bashi da yawa kamar shiga sabon babi amma in wa a takaice kullum mutum addini na ga cewa ka gan a ga alayin ga za a ce eh maka ka ga ya ce mutum azumin gaba ce malam na dauko na haka yana kira sallah ya ce mai aje ku da ke ra'ayi ne amma nasu ya ce kaka aji amma annabi ta mata fala da kaka aji annabi fala ya da aku annabi ce kaka aji yace hatta ka je hajjata kuma ka biya bukatar ka in kwano ne in loma ce da abin da ka dauko dai in dai ka nuhu bakin ka shikenan wannan wannan baka roke shi Allah ta bike mu Allahumma salli ala Muhammad ha ko loma ce ka dauko to eh ka ilata da ka ilata a ba komowa eh kaka dawo eh kai da bukatar ka ko loma ce ko kunu ne ko ruwa ne wanda ka dauko dace irai shi ya ka ida bukatar ka da shi eh na hannun ka ba eh a ba koma ba komawa wannan da karokin na ita ya zai da kwanar cikin haduna yawancin cin ta jiki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته